Maza da mata gabaki ɗai ku zo mu leka gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗai ku zo mu leka gidan aure.
Ku karkade kunnuwanku ku ji maza da mata.
Gidan aure.
Akwai bayani da za ku ji har kuma fahimta.
Gidan aure.
Cikin shiri na musamman wanda ke bayanin gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Akwai buƙatar mu leƙa gidan aure hakika.
Gidan aure.
Mu bincika dukkanin matsaloli duk mu hazika.
Gidan aure.
A yau nasiha ga duka ma'aurata da ke rayuwar aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
da mu da ku duk mu yo nazari mu gane hanya Gidan aure.
da za a inganta al'amuran da sunan Allah mai cikin rahama mai tsanani.
jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da wa'inda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wani sabon shirin na gidan aure wanda ah, Sashin addinin Musulunci na Hikima Rediyo Gatan Al'umma yake kawo muku, wanda ni Aminu Khidir Idris nake jagoranta shirin a tare da ni akwai Dakta Abdallah Usman Umar Gadankaya. Dakta mu ne maka barka da shigowa.
Insha Allah barka da asuba barka da yamma To, Dakta, shirin kamar yadda masu sauraro suka ji a shirinmu na ƙarshe na baya cewa yau shirin zai duba tariya da farko. Dakta, me tariya kuma ya ake tariya?
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum Barkanmu salam wa rahmatullahi wa da wannan barakatuh yammaci mai albarka da kasancewa a wannan gidan rediyo mai albarka na hikima a wannan gari na kano hikima rtb 93.7 fm kano a cikin wannan shiri namu da muke yi mako-mako karfe tara zuwa goma wanda aka masa lakabi da gidan aure na ji wani mawaki yana ta fama kafin na shigo Eh, yana ta magana gidan aure Allah ya saka masa da alkhairi amin muna da abubuwa da yawa da muka bari wancan satin ka hana mu yi ko in ce lokaci ya hana.
lokaci ya amma bakin kuɗe ya yi da lokacin akan wannan bayani dangane da shi gidan aure mun ɗan ko bayani akan shi aure a musulunci da yadda Mm.
ake yin sa Mm.
kuma mun yi wa mutane bayani daidai gurgudu a gurguje ba lokaci Am, sai muka ɗauko su gaɓoɓi da ya kamata mai tsokaci a daɗa wayar da kan mutane a kai don su yi ƙoƙari su rinka aikata daidai su nisanci kurakurai malaminu ita tariya tarewa bikin tarewa ko wasu abubuwa da ake na aure aiwanci a kan tarewa al'ada ne tarewa al'ada ce Eh, na'am.
ba ita a shari'a a'a ka fahimce ni kai matsalarka sai ka je ka tsallaka ina so in ce maka abubuwan da ake yi da sunan tariya al'ada ne ba tariyar kanta ba yawa tarewa dole idan an yi aure ai sai an tare Mm.
amma me ake nufi da tarewa a shari'a idan mutum ya auri matarsa aka bayar da sadaki shikenan ko a kai ta ko ta je da kafarta ko zo ya ɗauke ta ko ya zo ya ɗauke ta duk abin da aka yi duk ɗaya ne abin da ake da bukata ranar da aka yi ittifaki za a kai ta ko za ta je ko zai zo ya ɗauke ta ta shiga ɗakinsa to an shigar da al'adu a cikin al'amuran Mm.
su ne kamar haka gayyatar mutane da ake yi bayan taron ɗaurin aure idan mace za ta tare kuma sai an yi wata gayya ta mata wanda za su yi mata rakiya wanda za su yi mata rakiya haka shi ma namijin sai an gayyato wasu maza abokansa abokanansa da za su raka shi zai su ta kallon matan mutane da 'yan mata to kaga wannan ko da al'ada ne akwai sabawa shari'a a ciki a yi haƙuri da karatun nan namu yau
an saba shari'a yauwa me ya sabawa shari'a Mm.
babu dalili da balagaggun maza za su ce wai za su raka wai miji za su kai shi gidan amarya su je su gan- su gane masa amaryarsa su ta kallanta kaga inda sabon Allah ya shigo su ta kallon ƙawayen amarya su ta hira da su har wani sayan baki ake yi eh sayan wai wai ai tunda ta zo ba kuwa kar a batta haka in aka zo aka tattauna wannan tattaunawar zai saka ita ma ta ni ni ban ce kada a saya ba idan ƙawayenta suka raka ta wannan al'ada ce mai mai kyau akwai karamci akwai girmamawa amma su ma kada su bari mijinta ya gansu
in suka kai ta sai su sai dai- tafi sai dai min wara hijab na
kallon matan da ake yi da sunan an je kai amaryar shine laifin da sabon Allah
ba wai rakiyar ba ba wai rakiya rakiya dai abu ne mai kyau ne ai kamar dakta kuna karanta cewa wata rana a nan sallama ya ga za a kai amarya salin alin har ya ɗanyi tsokaci a kai shi yasa ai na ce maka ba rakiya ce laifi ba hai annabi ya akwai akwai hadisi a sahihi ina za ku je za za mu je mu kai amarya Amarya.
Aisha ne ai mata annabi na'am an rako ta ai al'adar su ne suna rakawa mu ma muna rakawa amma akwai wani namiji guda ɗaya sannan da aka aika Aisha akwai wani aboki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace bari in raka shi kaji an gaya maka sunan ƙawayen da suka raka Aisha wance wance wance iyayenta ne da yan uwanta to nan gyaran da muke so tun da so muke mu samar da gyara Mm.
ku daina barin balagaggun maza suna shiga ɗakin amarya da sunan sun raka miji in ma sun raka shi su tsaya a ƙofar gida su yi kwana su abokansa kenan warai kuwa su yi kwana su juya amma a zo a zauna ana ta hira da 'yan mata a kawo abu na ciye-ciye har wani fati-fati ake yi ita amaryan ta yi kaza ta yi kaza akwai wani kuɗi ma kuɗin sayan baki sai an biya wani kuɗin sayan baki Yau- yau kar ta buɗe bakin mana kar ta buɗe bakin mana to wannan muna fatan don muna tattauna wannan abubuwa ne don mutane su gyara Mm.
amma a raka mace kuma da 'yan waƙe-waƙen su nas- nasu na mata nan ba laifi ba ne ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu ya ce ya na ji ku kuna raka mata ba alamar kuna ɗan abubuwan ku na mata suka ce me za mu ci yace ku rinka cewa atainakum atainakum atainakum atainakum fa hayyuna nuhayyikum har zuwa ƙarshe annabi ya koya musu da haka ba laifi bane yan waƙe-waƙen mata na nishaɗi lokacin da aka kai amarya ko ake biki wannan ba laifi bane
to dakta kuma mu ma al'adar mu muna ɗanyi larabawa ma suna ɗanyi wasu ban san ba dai ku da yake ban san kai ba haushe ne ko bai rabe ne ban da labari kuna yi ku a yaran ku wai dakta to dangane da wannan ita tariyar eh a shari'a menene abin da in ya faru za a ce wannan mijin ya riga ya tare da ita a shari'a shin akwai wani abu da shari'a ta yi bayani cewa ko da ba a ɗauke ta an kai ta ba in dai wannan abin ya faru shi kenan ta zamto a matsayin ta tare ko kuwa to asali dai idan an ɗaura mi- aure tsakanin miji da mata ta halatta gare shi in ce ta halatta takarta da kusantar ta kenan mu'amala ta aure ta ya halatta amma mu tarewa al'ada shine ta tare gidan mijinta a kai mata kayanta a yi mata jeranta a yi mata kaza a yi mata kaza a yi mata kaza Ma- misali ina fata na fahimta wannan shine ake nufi da tarewa to amma a shari'a shine ya keɓanta da ita ya sake labule ya shiga ɗaki da ita ya kwanta da ita
Mm.
idan yi wannan to an yi aure kenan kuma dukkan wasu hakuna na auratayya ya tabbata kuma ba sharaɗi ba ne zai iya tarewa da ita a wani gari zai iya tafiya da ita ya kai ta wani wuri za su iya zuwa ko ina ne wannan babu laifi da sauransu Mm.
sannan ana so a ranar tariyan a sunna shi namiji ya zo da wani abu haka na dan ci a- a- a- dan abin sha'awa haka ba a so namiji ya afkawa mace haka kawai ba tare da ya ya gabatar da wani abu na na nishadi na wasa abin da za a ci abin da za a sha abu dai haka dai na dan farantawa wannan ana so a, mustahabbi ne a, mutum ya kawo wa matarsa a wannan a lokacin da zai tare a a a gidanta wannan abin da ake na 'yan mata su zo su zauna a gidan mutum bayan matarsa ta tare su ƙi tafiya wani ya ce wallahi malam gidana matsatsen gida ne ga ɗaki ga ɗaki amma wai wai sai sun zauna sun yi kwana uku wasu mahasati iyayen da suka rena mijin iyayen da za su zauna a zauna kwana uku kwana hudu wasu ma kwana biyar wasu sati guda wai ana ɗaukewa wai amarya wai kewa wai ana ɗauke mata kewa wannan wannan zaluntar miji ne kuma takurawa miji ne kuma shiga hakkin miji ne da haka duk wanda ya yi aure ya zo gidansa ya tarar da wasu gungun 'yan mata an ajiye masa ya tsaya daga bakin kofa ya ce ku fito Allah ya saka da alkhairi muna godiya Allah ba da lada kowa ta tafi gidan iyayenta don babu wata aya babu wani hadisi da ya ce wai a zo a zauna maka a sa maka ido a fitine ka a fake ka ga ɗaki ga ɗaki ana jin me yake faruwa irin wannan al'ada da mutane suke akwai cutarwa kuma ita al'ada in akwai cutarwa za ta zama haram na farko dai shi mijin bai da dalilin da zai rinka ganin wannan 'yan matan a shari'a haramun ne gare shi ya kalle su to ya wata budurwa za ta zo tana kwana biyu kwana uku a a a a a ba ni sunan shi a a a a- a ɗakin a ɗakin wani ko a gidan wani sun fito alwala yana karaskiya da su sun fito tsakar gida yana kallon su a nan haram ɗin yake shiga Mm.
da haka wani an zo an yi aure ya ce a'a ya ce amaryarsa a'a ni fa ba zan kwana da wata mace a gidan nan ba in baki ba ba uwata ba kanwar uwata ba gwaggona ba wani ba wasu yan mata da zaki kawo min ki zube min su to irin wannan al'ada gaskiya hausa fulani muna wannan abun ya kamata mu kiyaye kawai da an kai amarya da an kai amarya da an kai amarya a yi mata fatan alkhairi shikenan a batta da ita da mijinta ƙaryar banza da ba suna zuwa suna zance ba har karfe sha biyun dare sai an zo an kwankwasa kofa ana lokaci yayi wai shine wai yau an kawo ta wai za ta ce wai bakinta a rufe- a rufe yake sai an saya
Dakta, da akwai ɗan zaman ɗaki da ake kaiwa haka yaro eh, don ganin cewa an kai uh, budurwa an mata aure an kai ta wani bakon guri sai a hada da kaninta ko ba kanwata wani ko maganar wata tsohuwa karkamata haka lokaci da a Allah hada su tare.
ba wani maganar zaman daki a shari'ar musulunci yan takurawa dai kawai yaran zamanin nan masu shegen wayo da sa ido a kawo maka yaro mai wayo ka an baka amarya ya je yana rikodin abin da kake a'a a kawo ta ita kadai.
Kwarai kuwa ba laifi a kawo mat- idan gidan yana da yalwa Mm.
a kawo mata karamar yarinya a can gefe can nesa fa tsohuwa ko ai fitina kenan yanzu kai a wannan zamanin mutum ya zo a ɗauko masa waɗannan tsofaffi masu fitina a kafe maka a gida ko kyamara bai kai ta sa ido ba kuma in kai wasa daga wannan tsofaffin da ake haɗa 'yan matan da su daga nan auren zai mutu ta je tana ƙulla maka shari da masifa to bayan an yi wannan abu na gaba To a dakta idan kafin namiji ya ka tare wuce da matarsa kafin ka Na'am.
huce gurin shiga a a al'adar hausa an fi so a samu kaza a tafi da ita kuma kamar a malamai kuna cewa a ɗan samu nono manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shi ya shiga me dakta zai ce duk dai ai na yi bayani duk wani abu na kyautatawa ba laifi ba ne a irin wannan dare Mm.
a irin wannan lokaci kaza ne a'a a kafar saniya ce a'a bindin saniya ne a'a naman tolotolo ne a'a madara ne yogurt ne a'a duk abin da za ka kai wa yarinyar nan ka faranta mata rai ko ba zauren nan ka faranta mata rai abu ne mai kyau shari'a ba ta kayyade cewa dole sai wani specific wani abinci ba komi na kyautatawa wannan abu ne mai kyau To dakta yanzu ya shigo mata da kayan da yake na kyautatawa ya shigo me ya kamata ya yi a shari'a sallah raka a biyu shine abin da nake so ne bayani da mu shi kadai zai yi ko tare za tare su yi?
za su yi sallah raka a biyu duk namiji idan ya yi aure Mm.
a sunna ana so ya yi sallah raka a biyu ya karanta duk surar da ya ga dama amma duk Allah a yi a yi takaitattun surori Mm, falaki da nasu kulhuwar lau yawwa a takaita saboda lokaci ne na takaitawa na yawwa kada wani dan uwa ustazu ya zo ya jawo suratul baqara ya je ita fama Allah ya sa albarka Amin.
a takaita ya sa ta yi alwala shi ma ya alwala su yi sallolin nan raka'a biyu me za su yi a ci addu'a Allah ya sa musu albarka a cikin auren su ya ba su lafiya da zaman lafiya ya ba su zuri'a tayyiba ya dauki hannunsa ya dora a kanta ya yi mata addu'a اللهم إني أسألك بسم الله اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه da hausa shine da sunan Allah Allah ina roƙonka alherinta ita wannan mata Mm.
da alherin da ka gina ta a kai kuma ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrinta da kuma sharrin da yake tattare da ita yi mata wannan addu'a ita ta ce amin in ita ma ta yi irin wannan addu'a akan shi ba laifi ita ma ta roƙi Allah ya bata alherin mijin ya raba ta da sharrin mijin wani ya ɗauki hannunsa ya ɗora akan matar zai mata sai ta kama ihu ta ce zai tsafe ta to kaga ya je ya auro jahila Mm.
shi sa muka ce ku kai 'ya'yanku makaranta su yi karatu kuma duk lokacin da za a aurar da yarinya budurwa to a koya mata ladabbai na shari'ar musulunci yayin yin aure da tarewa da zamantakewar aure to matsalar yau abin da yake damun maza sha'awa auren sha'awa ne ya ganta a titi ta iya kwalliya ta iya saka zobe ta iya fitina ta iya kaza ta iya kaza dirin halittarsa halittarta shi ya ɗauki hankalinsa abu kaza ɗin jikinta shi ne ya ɗauki tunaninsa ba laifi ba ne ya ga wani abu ya sha'awa a jikinta ya aure ta don shi amma kuma ba shi ne a z ba ba shi ne ƙarshe ba idan ya yi wannan ya sa Allah zai rike ta ne dan Allah dan duk matar da ka aure ta da wani abu na sha'awa to wata rana fa za ka zo ka nemi wannan abun sha'awan ya zama babu ya kubuce ya sulube to lokacin haƙuri da imani shi ne yake sa mutum ya ci gaba da rike mace amma duk mutumin da ya auri mace ya zauna da ita zuwa wani ɗan lokaci duk abu na ta ba abin da baka sani ba sai in Allah ya taimake shi ya samu mace mai gyara to wannan kan koyaushe za ka ganta kamar sabuwa ne saboda tana da gyara tana da kulawa da kanta amma idan mutum ya auri ballagazajiyar mace mara kulawa mara gyara shekara ɗaya ba za ka yi ba za ta ishe ka ƙazama za a keɓanta da ita tana wari kanta yana wari saboda kullum an yi wankan janaba da ruwa a jiki ba a busar da shi sai a damɓara mai ɗan kwali datti ya dankara a ga mace in ta buɗe kanta yana wani hayaki hayaki in ta zo kusa da mijinta ba ta gyaran jiki ka ji tana wani gafi gafi saboda ƙazanta ba ta sani ba babu wulakanci irin mace namiji ya zo kusa da ita ya ji ɗoyi a jikinta shi sa ummu hakim tana gaya wa 'yarta da za ta aurar da ita na manta ko yarinyar da za a wurin da ummu hakim din ko uwarta ce ummu hakim din da na manta na daɗe ban karanta isar ba ta yi wasiya wa yarta ta ce yake diyata wannan wasiyar ranan tarewa kenan Mm.
su salaf suna koya wa 'ya'yansu addini ne idan za su tafi gidan aure mana addini suke gaya musu ba suna barin su al'ada kawaye su ce musu kaza su ce musu kaza ba ta ce mata ya ke diyata karki bar mijinki ya fara taɓa jikinki ya yi wata alaƙa da ke sai ya gaya miki me yake so ki rinka yi me baya so ki rinka yi do's and don't nasa abin da yake so a yi da kuma wanda baya so a yi karki bari haka aka yi mijin da ya zo ya daga hannu zai taba ta ya shafe ta a matsayin ta na matar shi sai ta ce tsaya ya kai mai gida na ranka ya daɗe wata kalma ta girmamawa ta ce kafin nan duk Allah ina so ka gaya mun duk abin da kake so a matsayina na matarka na yi don in kula kuma ka gaya mini duk abin da baka so in bari don in bari wannan shine abin da aka ruwaito mana salaf sun koyar da 'ya'yansu idan sun zo tarewa gidan aure sannan ta ce da shi ka gaya min waɗanne makota kake so duk unguwan nan na rinka mu'amala da su waɗanne maƙota ne kuma ba ka so na yi mu'amala da su wani lokaci kake so ka rinka tashi daga bacci in tashe ka wani lokaci ne ba ka so haka ya zo a riwaya a kisar umu hakim uwar ta ce wa ‘yarta ya ke ɗiyata kin bar gidan da kika saba’ za ki je gidan da baki saba ba to ki haƙuri gidan mijinki ba gidan ubanki ba ne za ki tarar da abin da ba kya so kuma dole ki haƙuri don ku kin baro gidan ubanki gidan da kike gadara wannan shine karatun tarewa wannan shine nasihu na tarewa da magabatanmu suke wa 'ya'yansu ta ce ya ke ɗiyata ki guji fushin mijinki duk abin da zai fusatar da shi ki nesa da shi ki guje shi ki ce ba kya so ba ki kuma aminta ba kuma ba za ki ba ya ke ɗiyata amarya duk abin da mijinki yake so to ki yi ƙoƙari ki yi shi matuƙar kina da iko kuma kina da dama yarinya tana kaɗa kai wannan fa lailatu zufaf Ranar tariya.
ranar tariya fa uwar take gaya wa yar kafin a rabu irin nasihun da ake cewa a a- a iyayenmu da kakanni su yi wa 'ya'ya kafin a sa ta a mota za a kai ta gidan mijinta Mm.
yanzu sai dai a haɗa ta da waya iphone kawai ban gama ba kakka tsirin ban gama ba ya ke ɗiyata ki gane yaushe mijinki yake jin bacci ki taimake shi ya bacci kuma kar ki rinka yanke baccin mijinki ta kaɗa kai ya ke ɗiyata kar ki bari mijinki ya ji wari a jikinki duk inda ya saka fuskarsa ya kamata ya ji ƙanshi ta ce mata illa ce mijinki ya ji wari a tattare a jikinki aibu ne mijinki ya ji wari a jikinki ya ke ɗiyata karki yadda wataran mijinki ya ce kawo abinci ka riƙe wannan gabar
Na.
ma'ana kafin ya zo an gama yi masa abincinsa ma'ana karki yadda ki bar mijinki da yunwa ki kula da lokacin cin abincinsa ki kula da lokacin baccinsa ta ce ya ke ɗiyata lokacin da ya nemi ki kus- ki kusanto shi to ki kusance shi lokacin da baya son ki a kusa da shi to tafi sha'aninki a gidanki a ɗakinki ta jero wa ɗiyarta waɗannan maganganu lokacin da za ta tare ta ce in kika kula da wannan wasiyoyi da ne miki wasiyoyi ne guda goma ta ce to ina tabbatar miki mijinki zai zama bawa a hannunki haka ke ma za ki zama kamar baiwa ne a hannunsa
Masha wannan Allah.
shine sirrin mallakar miji Mm. To amma dakta na'am wannan nasihohin da wannan baiwa Allah ta wa'yarta shin lokaci yana sa su nasihohin su canja ne a irin wancan lokacin ga irin yadda ake yi a irin wannan lokacin nasihohin za su canja dan akwai wani uba da i sallami yarsa maganarsa ta ƙarshe nasiharsa ita yi mata ya ce to kin ga in kin je kar ki bari ki haihu dan Mm.
kina tsakiyar karatu in kika haihu karatun zai tsaya ki Mm.
bari sai kin gama karatunki sai ki haihu to abin da nake so in tambaya shin nasihohin suna canjawa daga lokaci zuwa lokaci ne ko kuma a'a dai yadda kai ba da wannan kissar haka ya kamata a yi
wato akwai rashin tarbiya yanzu uba musulmi bahaushe bafulatani wanda muka san akwai kunya ya ritsa yarsa budurwa yarinya yar sha takwas sha bakwai yar ashirin ya ce katta yadda ta bari ta haihu ina jin wannan rashin ladabin da rashin tarbiyar yayi yawa ai irin waɗannan maganganu ai ba kai zaka faɗa ba uwarta zaka gaya wa idan ma ka yadda za ka gaya mata hakan kana ga ya kamata ka gaya mata haka din akwai abin da uba bai iya buɗe baki ya gaya wa ɗiyarsa yarinya budurwa akwai kunya zai jefa ta ne ita ma cikin kunya a lokacin da yake gaya mata idan ba ta da wayo sai ta iya ɗaukan wannan ma'anar magana da ubanta ya gaya mata yana nufin kar ta bari mijinta ya kusance ta zai iya yiwa matan wannan zamani ‘yan matan wannan zamani wasu suna da kaɗaɗɗiyar ƙwaƙwalwa za ta iya fahimtar haka ta ita yadda da mijin ya ya yi alaƙar aure da ita saboda ubanta ya ce kake yadda ki- ki ki haihu ita kuma za ta fahimta in dai ta bari ya sadu da ita to za ta haihu ni a fahimta ta ba daidai ba ne miji ya gaya wa- uba ya gaya wa isa wannan maganar kuma a wannan gaba da ka kawo yana nuna cewa su iyaye a yau sun caccanja abin da magabatanmu suka yi a wajen auratayya kuma suke gaya wa 'ya'yansu ko suke mu'amalantar 'ya'yansu su suna da kunya su suna da tarbiya iyayenmu mata akwai matar da wallahi ba ta iya ma zama ta haɗa ido da diyarta budurwa ta yarta ta fari ba ta iyawa sai dai ta tura kanwata ga waɗanda za ka sa su gaya mata magana da yawa amma abin mamaki a ce uba na wannan zamani ya buɗe wannan ya gaya wa matarsa yasa ya gaya wa yarsa da ya wannan bagon da ya kira mijin bai ya ce gashi a sa- a samu yan dabarun da za a yi kuma waye ya ce haihuwa yana hana karatu ni malami ne a jami'ar bayero yau ɗin nan na yi wa ɗalibai na lacca awa biyu ba zan iya irga ma adadin mata masu
ya'ya ba ‘ya'ya da suka zauna suka karɓi lakcin nan ba kuma suna cin jarrabawa da gaske. Wata ma biyo ne ta ce malam haihuwa fa na yi, na ce Allah sa albarka, ga assignment ɗina na ce kai wa monita. Ka duba ta haihu, ta yi zaman haihuwan kuma tana zuwa makaranta.
Mm.
Waye ya gaya wannan baban kai da ka bamu wannan kissa wa ya gaya wa wannan uban cewa haihuwar yarinya yana hana ta karatu a jami'a wa ya faɗa masa sun yi alkawari ne da Allah idan ya hana yarinyar nan haihuwa bayan shekara hudu da za ta gama digiri haihuwar za ta dawo ya tambayi likitoci illolin toshe yarinya budurwa daga zuwanta gidan miji a fara yi mata fulanin ya tambayi ill- illolin a gurin likitoci sun gaya masa kuma yanzu wannan wannan shine wasiyar da uba zai yi wa ɗiyarsa a lokacin da zai kai ta gidan miji shi ne abin da take bukata a wannan zamani? A ba shi ba ne, shi za ake kai ‘ya'yan ga sunan, kaga yarinya iya ganin ka ta kai abin da ta kai amma yadda ka san mahaukaci haka take, su ta shirme saboda ba su samu tarbiyya daga iyayensu ba, ba a gaya musu abin da ya kamata ba. Kaga matsalar waya ɗin nan da kake gani? Kaga waya tana hana mace ta je ta girki, waya tana hana mace ta kula da me da mijinta.
To dakta kafin Ba su iya magana ba wasu, daidai da magana ya kamata iyaye lokacin da ‘ya'yanku za su tare ku koya musu ya ake magana da miji, ke ba haka ake magana da miji ba, ana magana da miji da ladabi da biyayya da girmamawa. A koya musu ya ake bawa miji abu, hatta yanda ake bawa miji abu iyayenmu da kakanni, wallahi suna koyawa.
ya sha bamban yadda zan bai mijina abu da yadda zan bai wani mutum?
A kware kuwa, Na.
ai ba ga tsagayi ake mi- miƙa wa miji yanzu kai yanzu zaka wani babban mutum zaka bashi wani abu haka ga tsagayi zaka miƙa masa kamar yadda zaka miƙo mini? Ai akwai bambanci to mace dole in ta zo za ta ajiye abinci wa mijinta ko baya nan da ladabi da biyayya za ta ajiye za ta miƙa masa ruwa da ladabi da biyayya ba cewa na yi ta durƙusa ba ba shi nake nufi ba.
Mm.
amma dai ta yi wani abun da zai nuna akwai ihtiram akwai mutuntawa akwai kimantawa Dakta gaba, ka yi haƙuri na, akwai abin da nake so ne gyara wa mutane a wannan gabar mutane ku saurare ni ku ji abin da zan faɗa akwai abubuwan da wasu mutane suke yi lokacin da suka yi aure za su tare na cutar da bayin Allah matan nan da za su suka aura mutum ya zo kaya guda ya zo ya auro yarinya karama yar sha bakwai sha takwas sha tara yar ashirin sai ya je bakin kasuwar kofar wambai ya je ya siyo maganin maza shan maganin maza wani kuma ya tafi kasuwar sabon gari wurin 'yan magani ya je ya nemo maganin ƙarfin maza me ya faru wallahi ina da amarya ne gobe za ta tare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya zo ya sha magani ya fita daga normal hayyacinsa da Allah ya yi shi a kawo masa yarinya ƙarama a daren farko ya lalata ta in na ce lalata ta ba wai ya yi zina ba ne ya lalata mata al'aura lafiyarta.
ya lalata mata lafiya ya illata ta kuma wai birge shi ake yi wai haka ana masa tafi wai ai namiji kenan na rantse muku da Allah wannan ba shari'a ba ne yarinya karama ya sha bakwai sha takwas sha tara kai kana da shekara talatin da kaza arba'in da kaza ko kaza ashirin da kaza nauyinku ba ɗaya ba ƙarfinku ba ɗaya ba ka je ka shawo magani ya fidda kai daga hayyacinka? Wallahi Malam Aminu matan ba sa iya bayani. Kunya ce da su mata, amma azaba shi yasa za ga wata yarinyar tun da aka kai ta gidan mijinta ranar da aka yi ta kuka take yi, ka san me tana tuna barnar da aka yi wa ƙawarta. Ƙawarta ce za ta kira ta ce yau kin shiga uku. Amma na san malamai da yawa ba su fiye wa'azi akan irin waɗannan abu ba a binciko su zalunci ne ake yi wa waɗannan yara ‘yan mata kuma bai halatta mutum ya je ya shawo magani da zai fitar da shi daga hayyacinsa ya zo ya cutar da baiwar Allah ba ba shi ne shari'a ba kusantan mace jima'i ana yin sa ne don sha'awa da jin daɗi ba azabtarwa ba ne amma Dakta, ka ji mata suna kuka da daddare tana ihu wayyo wallahi a wani ƙauye wani ake yake yake ga mai ihu sai ka ji ana amarya ce amarya ce yanzu wannan jahiliyar har yanzu ba ku daina ba akwai wanda zai yadda ya ɗauki ɗiyarsa yarinya budurwa ya je ibada ita wani wai ya je ya sha wai maganin maza itace ya je ya sha wani itace ya je daga daga da ‘yar mutane ya batta da jinya? To shi ya sa wasu ‘yan matan suke ta kuka ba kukan daɗi ba ne fa kukan wahala ne wallahi. kuma sun ba sa yadda da mazajen nasu a daren farkon saboda an gaya mata ga abin da aka yi wa ƙawarta na'am idan mutum ya samu rauni bai da lafiya ƙarfinsa ya ragu zai iya ɗan shan magani da zai ƙarfafe shi wannan ba laifi ba ne amma mutum lafiyar ka kalau ba za ka tsaya yadda Allah ya halicce ka ka biya bukatar ka ba daidai halittar ka sai ka je ka sha magani wai wannan ne jarintaka shirme jarintaka ai a gona take ai mu ganka a kunya shine jarintaka mu ganka a kasuwa kana neman na kanka jarintaka mu ga ka ɗauke nauyin iyalinka ba wai ka je ka zo ka yi abin da kai kanka ba kai kai ba wai yanzu har yanzu malam aminu malam bawa shi wai wai wai idan mutum yana da wata matar da yake sha'awar ta yana son ta wai ba zai zo mata ɗakin ta ba sai ya mata haɗi ya sha wannan magani wallahi gwamnati ya kamata ta yi wani doka na musamman akan shaye-shayen magungunan a ƙarfin mazan nan ana cutar da mata kuma ba sa iya magana ne cuta sosai ba jinya saboda su miskinai bayan Allah idan an gama ana yi sai a ce musu ai shari'a ce ai haka annabi ya ce ai sunna annabi ai ra'ayi sunna annabi ne ra'ayi sunna annabi aka ce ka zalunci yar mutane
To, dakta ga lokaci yana hararar mu. Masauraro sufuli takwas ɗaya, hudu biyar sufuli, hudu tara biyu ɗaya takwas, namba ce da za ku iya shigowa kai tsaye cikin shirin ko kuma ta hanyar uh, saƙon karta kwana a kan lamba sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili uh, hudu tara biyu ɗaya takwas sifili takwas ɗaya hudu biyar sifili hudu tara biyu ɗaya takwas namba ce da za ku iya shigowa kai tsaye cikin shirin ko kuma ta hanyar saƙon karta kwana. dakta kafin nan dakta ya yi maganar to ga, ga wani kira ya shigo bari mu daga tukunna assalamu alaikum to wannan kiransa ya katse sai dai ya sake neman mu a cikin shirin insha Allah assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullah to muna tare da
na magana da ashiru daga nan kura.
To ashiru daga kura me kake tafa da shi?
Malam ne ma fatan alkhairi.
To malam yana jin ka.
Muna godiya malam ashiru.
Na kira kwanaki dan Allah ina son dan ban malam a taimaka min saboda ina da magana da shi a taimaka min.
To Kuma ka katin turo tos na tura amma ba a samu mun ba.
To insha Allah za mu yi kokarin tura ma ka sake tura sakon.
To shi kenan ina godiya ne ma malam fatan alheri.
To malam yana jin ka.
Muna godiya Allah ba da lada.
To ah, Assalamu alaikum. Muna tare da wa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Na gurguje musu afiriji da limoni a kan layi.
To Musa Abda Gari Jallemu.
Kuma Me ina kake wa tafi- malam barka da zuwa kuma malam Allah ya saka da alkhairi.
Amin malam Na yana.
gode. Jai malam Ya Musa.
san wannan gaba da ya yi magana gabanin ta ƙarshe.
Na'am.
saboda wani abin yana gaskiya ya haɗuwa cikin al'umma to amma kuma kamar yadda ya magana Mm.
dole gaskiya sai an ƙara kiraye kiraye saboda a matsayin su na malamai su ne za su da ƙoƙarin ya kiraye kiraye da wayar da iyaye kai akan wannan matsala take faruwa gaskiya wannan matsala ta shiga cikin al'umma amma kuma kowa ya ja bakin shi ya shiru in ba irin su malam abdullahi ba wallahi ba wani malami da zai fito ya kira akan wannan matsala da ke faruwa to gaskiya mun yaba malam kuma muna fatan malamai ba irin shi za su yi kiraye domin a kawo wannan matsala kuma malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya rayuwa albarka musu afiriji ne mu muna goro Muna godiya malam.
Assalamu alaikum.
alaikum salam bakare To muna tare da wa.
akwai tare da Ahmad
Na'am.
yawa ni Allah mara ce tambaya ce gare ni Mm.
eh da Allah ina ne ina son wata yarinya ne zan yi da aure ba Mm.
to kuma iyayenta suna so na iyayenta maza da mata duk suna so na ta kana ji ba
Muna jin ka.
Muna tare da ita kai.
kuma ma- ita ita kuma yarinya da gaskiya ba ta nuna min ba ta kauna ta to ina ina yake neman fatawa zan yi mata magani domin samu soyayya ta Ba dai a- ba dai a- ba dai a nan ba dai wannan fatawar kam. Tab. Inna- Kai ka san wa kake tambaya kuwa?
wani abdullahi garin kaya To ka nutsu.
ok
kana neman zaman lafiya a rayuwarka
eh yana neman zaman lafiya wallahi duk yarinyar da ta nuna ba ta son ka wallahi ka ka aure ta ka gudu ka tafi ok Allah Dr.
kuma Jid- nan a kwarai ku mutumi na magani kuma ai an daina maganar magani wani magani kuma ka je ka sha Wai, magani gaskiya ka ne.
je ka je kai mata sammu ka je ka je gidan boka kenan kake nufi a mu nan fa Ai.
akan tauhidi fa muke bayani ka nutsu fa mutumi na ka nutsu ba ta son ka Ya- ya kai- yanzu kai bari in tambaye ka dan Allah yanzu kai za ka iya rayuwa da mutumin da baya son ka
wannan gaskiya ne
ai bai kamata ka bata lokaci ba kuma ba sharadi ne sai ta ce tana son ka ba an yadda babanta yana son ka uwarta tana son ka wai to ita ba ta son ka kai ka san ka taba aure kuwa
a ga sa auren da zan yi wayyo ka kuskura hanya kar ka kuskura ka yi gudu duk matar da ta guje ka ka guje ta malam ga mata kaga a ina kake
ina nan sharaɗa to ka zo ka same ni zan Ok, sama ina maka kenan ba?
gangariya budurwa lafiyayya ka rabu da waccan ai na gidan sai kamar nan A'a, to wannan kuma ai sirri ne ai kuma sai dai ka zo.
ok Ka To, salamu rabu da wacce alaikum.
fa ka rabu da ita ka bata.
ina godiya ma Allah Gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
da mu da ku duk mu yo nazari mu gane hanya Gidan aure.
da za a inganta al'amuran cikin sanayya Gidan aure.
don ga malamai masana da suke bayar da logar gidan aure Maza da mata.
Wa alaikum salam sai kin dan daga muryarki muna tare da wa.
Ina tare da Aisha daga Kiristi.
To Aisha me kike tafa da shi?
Ina malam fatan alkhairi.
Na malam yana jinki.
Dan Allah a wata rana yake wannan shirin.
A duk ranan Asabar karfe tara na dare zuwa goma sai kuma ranar Laraba karfe shida na yamma zuwa karfe bakwai.
Sai su ce na gode.
To.
Kamar Assalamu alaikum muna tare da wa. Assalamu alaikum Assalamu alaikum assalam muna tare da wa.
kuna tare da Abubakar Umar daga Umar To Abubakar Umar me kake tafa da shi?
yawa ina wa malam barka da zuwa ina mai fata Muna- muna godiya, Malam Abubakar.
To, Amin a gurguje me kake tafa da shi?
yawa magana da malam ya akan gabas ta karshe akan maza masu shan magani Na'am.
su ma matan ya kamata a ji hankali saboda su ma su matan ba ka suke gani ba yawanci za ga wasu matan su suke ja mace ya ja maganin saboda in ka je musu a yadda kake ba za ka iya biya musu bukatunsu ba su ma saboda abubuwan da suke To Allah ya Gaskiya ne.
saka da alkhairi.
To Dakta.
ka tuna a'a ka bari sati mai zuwa ka tunatar da ni mu yi bayani akan wannan. Gaskiya ne. Eh wannan yayi tunani kuma yayi hankali tabbas.
To Kwarai ‘yan da uwa masu neman nambar dakta za ka iya turo saƙo a kan namba sifili bakwai sifili hudu hudu ɗaya tara sifili ɗaya sifili ɗaya don a tura maka da namban malam sifili bakwai sifili hudu hudu ɗaya tara sifili ɗaya sifili ɗaya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. to wannan lambar ka ta katse sai dai ka sake ah, tarawa don shigowa cikin shirin assalamu alaikum muna tare da wa
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam sai kin dan daga murya muna tare da wa
Kuna tare da Nafisa daga Jaba.
to nafisa daga jaba me kike tafa da shi
Eh, ina yi wa malam fatan alkhairi.
to malam yana jin ki Muna amsa Nafisa.
Sannan gaskiya na ji daɗin wannan shiri da aka fara kuma wannan abu da aka ɗauko ya min daɗi gaskiya.
eh kamar yadda malam ya ce ma- maza suna cutar da mata gaskiya haka ne saboda idan ka duba idan aka zauna duk wadda za ta yi aure za ka ji ana ce mata gaskiya za ta sha wahala kamar ni kenan saboda gaskiya ana yawan faɗa sai ga yarinya ta shiga cikin fargaba ta shiga cikin damuwa sai Ka ta ji ce ita gaskiya ba ko?
za ma ta yi auren ba Ka ji ko? Ka ji ko?
to muna ƙara wa malam godiya muna so don Allah a ɗan ƙara yaɗa hakan ko da ba a nan ba domin a ɗan rage abin da ake yi. na gode sosai Allah ya saka miki.
assalamu alaikum muna tare da wa alaikum salam kana magana da Usman to usman me me kake tafa da shi
dai yana tambaya ne akan wannan kawaye ma zuwa cin kaza amarya da safe ko Eh.
zai fa'idar
ka kore su ka ji ko Ka ko- duk kawar da ta zo za ta saka maka ido na ƙurulla idon duji mujiya ta zauna maka a gida wai ka tare da amaryarka wai ba za ta tafi ka kore ta yawwa suke da zuwa wai cin taliya eh ina sane ai shi yasa na yi bayani zalunci ne suna cutar mutane sosai kwarai kuwa in ke ma kina zuwa har da ke a kore ki Dakta, ka san ka san dakta yawanci suna kusa da matayensu yanzu kamar wannan kaga yana ji matarsa tana Ai.
ganin wannan Ko da korar mat- tasa da ko aka yi matarsa ne eh korar tasa To, ai da mun ake dai gaya cewa masa a gaskiya.
yi Wataƙila ta ɗebo masa ƙawaye ne ai sun cuce shi.
to bari mu daga wayar karshe salamu alaikum muna tare da wa salamu alaikum Wani alaikum salam.
to muna tare da wa sai ka dan daga muryarka na'am
zuwa.
To muna amsawa ɗan uwa. Muna amsawa.
muna tare da kai To wannan lambar tasa sai dai ko ka shigo a cikin shiri na gaba, sakamakon lokaci ya riga ya ci mana kuma gashi ba ma jin me kake cewa. Dakta, me saƙon da za ka rufe da shi dangane da abubuwan da muka tattauna a kai?
Eh saƙon da shine mutane muna tunatar da su. Babban makasudin wannan shiri shine bayani akan rayuwar gidan aure kamar yadda ake ta yin bayani. Gidan aure ya kamata musulmi mu rayu kurakuran da ake yi, matsalolin da ake fuskanta, alkhairan da ke ciki da kuma don mu gyara gidan auren. Kuma mutuwar aure yana yawa, ana kashe aure da yawa. To ya za mu yi mu ha- mu mu taƙaice yawan mace-macen auren nan wannan shi ne manufa kuma mutane su haƙuri da mu a cikin wannan shirin za su yi ta jin abin da ba su tsammani ba Eh, don kowane lungu sai mun shiga mun fito da abubuwa Insha Allah.
in Allah ya so yadda don a gyara manufar mu a gyara yanzu in wani kaga yana wannan abin yau zai ji ba daɗi yau watakila da ɗan maganinsa na ƙarfin maza a ƙarƙashin gadonsa sai ka ce an kai- sai ka ce an kawo masa jaka an ɗaure masa amma a fahimce ni na ce wanda bai da lafiya ike da larura ya samu rauni ya halatta ya sha mu- al- al- wato wato al-muqawimat wasu magunguna Wanda zai za su- taimaka masa.
eh, eh, wanda zai dan karfafe shi haka Mm.
saboda kada ya me kada ya samu rauni kuma ya cutar da ita matar bai iya biya mata bukata ba Mm.
sati mai zuwa za mu karya da su kuma mata masu shan maganin mata Insha Allah.
mace ta zo ta hana mijinta bacci da daddare insha Allahu ta'ala To dakta Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a madadin Abubakar Isa ɗan dago sai kuma wanda ya sada ni da ku a Rabiu sai ni Aminu Kidir Idris daga sashen addinin Musulunci na Hikima Radio nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aurata da ke rayuwar aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan aure.
Da mu da ku duk mu yo nazari mu gane hanya.
Gidan aure.
Da za a inganta al'amuran cikin sanayya.
Gidan aure.
Dan ga malamai masana da suke bayar da logar gidan aure.
Maza da mata gabaki ɗaya ku zo mu leƙa gidan